بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na Alhamis, 26 ga watan Jimadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 26 ga watan March, shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi ad-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير in ba manta ba malin yana mai da martani a kan maganan da wannan ɗan shi'a ya yi yana mai zargin sayyada aisha da cewa ita ta tada fitinan yakin da aka yi mai suna yakin jamal ya kawo maganganu irin nashi to duk da ya gama malam ya fara ba da ansa mun ji cewa malamai da yawa daga cikin malaman tarihi sun yi bayani saɓanin abin da shi wannan mutum ya faɗa za mu tashi inda ya ce ya ƙulul baƙilani al'imam al-baƙilani ya ce وقال جلة من أهل العلم كتا كتا ككب malamai masana sun faɗa أن واقعة بالبصرة بينهم كان على غير azimatin. rigiman da ya faru tsakanin Ali da su Talha da Zubairu ba wai ya faru ne a bisa tsarin da aka shirya wai a zo a yi faɗa ba. Mun gano wannan da kyau ko alal harb ba sun shirya yaƙi ba ne, bal fuji'atan abin ya zo ya afko musu ne kwatsam ala sabili daf'i kulli wahidin min alfariqaini an anfusihim kowane bangare daga cikin bangarorin guda biyu kowanne ya zo kokarin kare kanshi ne li zannihi anna alfariq al-akhar saboda azatan su ɗaya bangaren ne kada gadara bihi she yaudare shi ya faɗo mashi kuna ganewa mun riga mun yi bayanin wannan cewa waɗanda suka kashe sayidina Usman da suka ga cewa kansa habbai zai haɗu, to sai suka yi ƙoƙarin bari su shigo su raba su, shi ne sai suka rabu, misali a ce su ɗari ne makasa Usman ɗin, hamsin suka shiga rundunar Aisha, hamsin suka shiga rundunar Ali. Asuba na dosowa kawai sai suka fara sara da sukan mutane, suna cewa sun saba alkawari sun saba alkawari, dole ka tashi kare kanka. kawai sai yaƙi don caɓe. Kun ji asalin abin yake, amma ‘yan shi'a da yake ba su da gaskiya, kuma ba so suke a fahimci gaskiya ba, to kawai sai suka gingimu wannan maganan sai suka ce Aisha ne gaba ɗaya da laifi, ita ne ta rura wannan wutan fitina, kuma Aishan nan fa matan manzan Allah ce. Ku ji irin abin da Tijjani a samawa ya faɗi ran nan, cewa to don kawai matan annabi ne to sai ni. ai akwai wasu matan ita kaɗai ce? Ai annabi ya san da wasu matan kuma ya auro ta. Wannan bai cancanci a ga girman Aisha a martaba ta ba? Allah shi kyauta. Mala ya ce, Wale annal amra kana kadinta zama bainahum wa tamma sulha ya ce, A wannan lokacin al'amari ya gama tsaruwa tsab tsakaninsu wa tamma sulhu. kuma an riga an ƙare sulhu baki ɗaya, wata farroƙun alar rida, sannan kuma an rabu kowa ya yi da ɗan uwanshi za a je aiki tare. Fahafa katlatu Usman, sai waɗanda suka kashe Usman suka ji tsoro mina tamkini minhum, cewa a in fa waɗannan suka gama haɗa kai, to su za a daren ma, wal ihatatu bihim za a kewaye su a kama su a kakkashe su. fajtama'u sai zai kira tarurruka wata shawaru suka shawara waktalafu sai suka rabu biyu waɗannan suka shiga nan waɗannan suka shiga nan kun sai haka suka yi kun gano wannan kun ga wannan takhtitin har abada shi za a ta yi ba za a daina ba hatta wannan rabuwan kan ahlus sunna ko bayan da suka haɗu Allahi wasu jama'a ne su ga in suka haɗu to za a samu matsala sai suka shiga nan suka shiga nan sai suka raba su har jam'iyyun siyasa ba masa haka komi ana yi kuma ƙarshe sai ka ga dama waɗanda suka raba kan ba za su tafi da komi ba sai dai rabuwa waɗanda aka je aka raban su ma ba wani riban da za su samu kun gano wannan da kyau ko ba wani riban da za su samu Allah shi kyauta Mala ya ce, Sun mattafaƙat ara'uhum ala an yaftariku, sannan ra'ayinsu ya haɗu don wasu na cewa su gudu su bar garin kafin gari ya waye wasu ka ce kaza wasu ka ce kaza wasu ka ce su ware ai fadan ko za su kare sai suka ce a'a su raba kansu ne wa yabdaru bil harbi saharatan gari na dab da wayewa dab lokacin sahur kawai su ta da yaƙi fil askaraini a sansanin guda biyu a cikin rundunar su Ali da rundunar su abin nan kun ji yadda suka yi wasu ne suka ga in kaga in suka ce za su faɗa da rundunar su Aisha gaba da gaba za su iya? In za su faɗa da rundunar Ali gaba da gaba za su iya? Amma in suka shiga suka yi makirci ba, sai so su haɗa su faɗa sai su koma gefe. Kun fahimci wannan da kyau ku? Wa ya su ya mutsa wajen, wa ya sihu fariƙun ladhi fi askar Ali. sai waɗanda suka shiga cikin rundunar Ali suka ɗaga murya suna iyu suna gadara ɗalhatu wa Zubair su bake saran mutanen Ali kuma suna cewa ɗalhatu da Zubair sun yaudare mu wa yasihu al-fariqu al-akhar alladhi fi askar ɗalha wa Zubair su kuma ɗaya ɓangaren makasa Usman da suka shiga gayyan ɗalha da Zubair sai suka ɗaga murya suna cewa gadara Ali gadara Ali Ali yayi yaudara fatamma lahum zalika alama dabbaruhu abinda suka tsara ya gudanun masu yanda suke so wa nashabatil harbu yaƙi ya turnuke fa kana kullu fariqin minhum mudafi'an li makrihin li makruhin an nafsihi sai zama kowane ɗaya daga ciki kokari yake yi ya kare ma kanshi harin da aka kawo mashi kun gano wannan da kyau ko dan zaton su waɗannan ne suka faɗo masu kaga in sun tashi ina za su dinkara can za su tunkara waɗancan ma sun ɗauka waɗannan ne suka shige su in sun tashi na za su tunkara nan kenan waɗannan da suka sun yamutse su sai suka yi me suka jinge jikinsu ina fatan mun gano wannan da kyau to bayan da aka gama yakin ne shine aka bi su an gano ɓannan daga ƙarshe da suka yi aka bi su aka bibbige su amma still har yau wannan fitinan ita ce ba da kwanta ba shi sa duk wanda ya zo da tsari na banza zai tafi da zunubinta har zuwa tashin kiyama. Allah shi kyauta. Malam sai yake cewa mani an minal ishaɗati bi damihi kuma kowanne ƙoƙari yake ya kare kar a zubar da jinin shi. Wa hadha sawabun minal fariqaini duk bangarori guda biyu na Talha da Ali duk akan daidai suke. Wa ta'atan lillahi ta'ala idza waqa'a da kuma yi ma Allah madaukin sarki biyayya in irin wannan abin ya faru dole ne ka kare kanka. Walimtina minhum ala hadha sabil kuma sun hana tun asali ba su bi wannan hanya na zubar da jini ba wa hadha huwa sahihul mashhur wannan shine shahararren magana kuma ingantacce wa ilaihi namilu wa bihi naqulu akan wannan bayani muka karkata kuma shine fatawanmu inji bakin lani wannan bayani ya zo cikin littafin at-tamhid في الرد على الملحدة أشافي نتريبي تلاتين دوكو ويقول ابن العربي ابن العربي يكي تشيوا وقدم علي البصرة سيدنا علي إسو بصرة وتدانوا لتر... آه... لتراووا mun gano wannan da kyau ko suka matso suka same shi domin ya zauna ya shakata falam ya tarukum ashabul ahawa su waɗancan ‘yan son zuciyan ba su ba alin ya shaƙatan ya huta ba, wa ba da robi iraƙatid dima, kawai sai suka faɗa rundunar suka fara zubar da jini. Wash ta jarabai na humal harbu sai yaƙi ya fara tsakaninsu, wa kasar gaugawa alal bagawa'i sai su waɗannan wawayen makasa Usman sai suka tada hatsaniya nan da nan sai al'amari ya ruɗe. Kullu zalika hatta la ya ka'ul burhan duk waɗannan abubuwan da suka faru ba wanda yake da wani dalilin fara wannan yakin. Wala ta kiful halu ala bayanin, kuma a lokacin ba wanda zai tsaya ya nemi ba'asi, ana bin ka za kashe kana neman bayani ne a lokacin? Kwatan kanka kawai za ka yi. Wa yakhfa qatlatu Usman da suka sun tada fitina sai makasa wasu masu kuma suka ɓuya. Wa inna wahidan fil jeshi yufsidu tadbirahu kaifa bi alfin. Mutum ɗaya in ya zo da makirci cikin gayye mutane irin wannan, yakan yi nasara. Ina ga mutanen da suka kai dubu. Jawabin gano wannan da kyau ko? Mutum ɗaya ma yana iya hautsa na waje. Yanzu mutum ɗaya ya leko ta ƙofar nan ya wani kururuwa ya ihu ya tafi da gudu. Sai ya ja wasu. ina ga mutum dubu sun zo nan a guje suna gudu suna ihu suna ta kanmu ta kanmu Allah ya kiyaye kaga za a nemi mai kashe wannan lasibi kan ke da kira Allah shi kiyaye mala ya kawo maka misali ne mutum ɗaya na iya watsa gayya ina ga mutum dubu Allah shi kyauta wannan bayani ya zo cikin littafin al-awasim min al-qawasim fi taqiqi mawaqif as-sahaba بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشافي ندري ده همسن نترى مغا كراتم منا أواسم بيكاونا بكينا أنا نزا كاوش لإذن الله كوان كرانتا لا كرانتا وجنب ويقول ابن حزم ابن حزم يكي تشيوا وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة ورمومني ده زبير طلحة الله يقارى مسيدا wa man kana ma'ahum da sojojin da ke tare da su, fama ablu qattun imamata wa ma abtalu qattun imamata Ali, ba su taɓa ma shugabanci da jagorancin Ali tawaye ba, wala ta'anu fiha ko ba su taɓa sukan shi ba. Mun gano wannan, jama'a kun ga sukan mutanen kirki, wallahi da'ab ne na mubtadi'a. Wallahi ɗabi'a ne da take-taken ‘yan bida'a ne, mutanen kirki ba sa suka. duk da sun samu saɓani da Ali, amma wallahi ba su tawaye sun ce ba su tare da shi ba. Duk wanda ya ce sun yi kace ya nuna maka wajen da isnadin da ya inganta, ƙarya ne. Na biyu kuma ba su taɓa sukan shi ba. Faƙada saha sihhatu daruriyati la ishkala fiha ya ce wannan ya inganta, inganci wanda kowa ma ya san wannan babu wani rikici akan haka annahu lam yamdu ila al-basra li harbi ali su ba zai garin basara dan su yaki ali ba wala khilafan alai ko su sabani da shi wala naqadan li bai'atihi ko su warware mubaya'an da suka yi mashi ba abin da ya kai shi haka wa burhana zalika annahu ijtama'u wa lam yaqtatilu abin da ke tabbatar da wannan ai san da suka haɗu sun yakin ba su yi ba wala ta harabu ba wani rikicin da ya faru tsakanin shawara suka yi ma suka yadda za su kwana kowa ya kama gaban shi ne waɗanda suka tada fitina a cikinsu. Falamma kanan lailu da dare ya yi a rafa katlata Usman, waɗanda suka kashe Usman suka san anna iragata wata dabira alaihim. Duk wannan sulhun da aka yi da wannan abubuwan da suka ga an yi an rabu da tsakanin su tsalha da Ali ana dariya ana murmushi ana runguman juna da gaisawa, wallahi zai ƙare a kansu ne. Fa bayyato askara talha wa Zubair sai suka shiga cikin dare suka makale a cikin rundunar talha da Zubair wa badal saifa fihim suka zaro ta kubba suka ci gaba da saronsu. Fada fal qauma an anfusihim to wannan ya sa mutane suka fara kare kansu farudu faridu hatta khalatu askara ali suka tashi a guje har suka fada cikin rundunar Ali, fadafa ahaluhu an anfusihim suwa mutanen sayyidi Ali suka tashi kare kansu. Wa kullu ta'ifatin ta zunnu wala ta shakku annal ukhra bada'aha bada'adha bil qitali kowane bangare daga ciki zatansu ko shakka ba sa yi waɗancan ne suka faɗo masu. Faktalat al'amur tilatan aka cakushe da yaƙi lam yaqdur ahadun ala akthar min ad-difa'i an nafsihi kowanne daga ciki ko ba abin da yake nufin illa kare kanshi wal fasaqatu min qatlati usman su ko waɗancan fasikai waɗanda suka kashe usman la'anahumullah Allah ya tsine masa albarka la yaftaruna an shabbil harbi ba su gushe ba suna ta ƙara rura wutan yakin wa idramaha da ƙara haɓaka ta jama'a da yadda kuke zaune ku kakku zaci waɗanda suke da adawa da ku za su daina ƙulla muku makirci iri-iri sai sun kunna wutan da sai kun daina numfashi sannan za su daina in sun kunna wannan ta mutu ko za su kunna wata in sun kunna wannan ta mutu za su kunna wata kun gano wannan da kyau ku babban abin da zai taimake ku ko ku natsu dan duk sanda kuke tafiya ku ba ku natsu ba sai kun sha mamaki yanzu kaga hayaniyan da ake yi na haɗewan jam'iyyu za su yaƙi jam'iyyun su mai malfa ku sai sun kunna wata fitinan kwanan nan za ku ji ta. Babban abin da zai taimaki al'umma shi ne mai natsuwa. A addini, in an kunna muku wata wutan fitina kun kauce ko za a kunna wuta, in an kashe wuta za a kunna wuta. Babban abin da zai ku yi nasara ko shi ne mai ku natsu. Ya kola buna kasirin Mala ce Ibn Kasirin yana cewa wasifan lailatal latis talaha fi halfariqan yana mai siffanta daren da waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suka yi sulhu mina sahaba daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa wa batan nasu bi khairi lailatin an waye gari su mutanen sun kwana cikin wani dare mafi alkhairi wa ba ta katlatu Usman bi sharri lailatin su kuma makasa Usman su kwana a daren da ya fi kowane dare sharri, wa ba ya ta shawaruna kwana suke suna shawara, wa ajmawo ala an yuthirul harba minal galasi, sai suka yanke shawaran cewa abin da ya kamata shine da jijjifi kawai su tada yaƙi cikin gayyan sahabbai, cewa kada a bari sulhun ya tabbata. abin da ya kamata shine a ƙoƙarin tada fitina da hatsaniya a cikinsu. Kuna fahimtar wannan duk mun karanta wannan a cikin al'awasim min alƙawasim ko? Mala yake cewa wa ya ƙolu buna abil iz alhanafi. Ibn abil iz alhanafi kuma ya ce, Fajarar fitnatu fitnatul jamal ala gairar tiyarin min Ali. Malai ce wannan fitina na yakin Jamal ya faru ba a bisa zaɓin Sayyidina Ali ba, wala min Talha kuma ba a bisa zaɓin Talha ba wa Zubair kuma bai faru a bisa tsarin Zubair ba, wa innama athara hal mufsiduna bigayar tiyaris sabiqina ko ya ce abin ya faru ne ba a bisa zaɓen da zaɓin waɗannan da muka ambata a gare su sun zaɓa ba haka kawai waɗannan mutanen banza suke ƙoƙarin tada fitina tsakaninsu, cin da su sa'ali sun zo su ma'awuya sun zo ai su Aisha an zauna an daidaita ga yadda za a gudanar da sulhu. Kawai jira ake garin Allah ya watse kowa ya gaba abin shi, da asusu ba kawai sai suka faɗo da yaƙi cikin gayyen musulmi suka kashe na kashewa suka kama hanya suka gudu. wannan bayani mala ce karanta sharhin aqidat da hawiya a shafi na 723 fa hazi aqwalul ulama al muhaqqiqin mala ce kaji waɗannan shine maganganun malamai muhaqqiqai kulluhum muttafiqa duk maganganun sun dace ala annal harba yawmal jamal cewa yakin da aka yi a ranar jamal na sha'ad bigeri qasdin min sahaba ya faru ne ba a bisa nufin sahabbai ba walaktiyarin minhum sannan ba su zaɓa haka ya faru ba, bal innahum kanu karihi na laha, kai su ma sun kyamaci yaƙin ne, mu'athiri na sulha alal harbi sun fifita ai sulhu a kan yaƙi, walam ya kulli ayyi ahadin mina sahaba ayyi daurin fi nushubiha, babu wanda daga cikin sahabbai wanda ya taka kowane irin rawa wajen tada wannan yaƙin. Wala sa'a fi itharatiha kuma babu wani wanda ya ƙoƙari wajen ƙara haɓaka ta, la Aisha radiyallahu anha, Aisha ba ta haka ba, kama za'ama hazar rafide, kamar yadda wannan mugun ɗan shi'a ya ambata, wala ha watan Aisha, wani Aisha ma bai yi ba. Wa inna ma auƙada jazwataha wa adrama naraha salaful hadar rafidiyil haqid wanda ya aikata waɗannan su ne magabatan wannan ɗan shi'a mugu mai mugun nufi game da sahabbai magabatan shi su ne waɗanda suka tada wannan yakin wa ghairuhum min qatlati usman da wasunsu waɗanda su ne suka kashe sayyidina usman wa huwa al-yawma yarmi ummul mu'minina bizalika sai kuma gashi ya koma yana jifan uwar mu'mine da wannan muguwar maganar fa alaihim min Allah ma yastahiqun duk abin da ya kamata Allah ya masu na balbalin bala'i Allah ya masu ma ashadd ibtila al-umma bihim kai ɗan shi'a sun sako man musulunci mugun illa da mugun bala'i wa a'azama jinayatihim alaiha qadiman wa hadisan ‘yan shi'a sun ma addinin musulunci mugun makirci da illa tun da kuma har yanzu suna nan suna yi. Mun gano wannan da kyau ko? Ba, ba taɓa ƙungiya mai muni a musulunci wanda ta haifar ma musulunci bala'i irin shi'a ba, tun da aka yi musulunci. Wa amma ƙauluhu, amma maganin shi da ya ce, Inna, inna ha kharajat min baitiha, wai Aisha ta fito daga gidanta, wa kada amara Allahu bil istiqrar fihi. alhali Allah ya umarce ta ta zauna a gida kar ta fito, fi ƙauli ta'ala, inda Allah ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Allah ya ce wa mata annabi ku zauna a gida, kar ku riƙa fitan barkatai irin fitan jahilan farko. Farraddu alaihi, Malai ce raddin da za a yi akan wannan magana, anna Aisha radiyallahu anha sai a ce ita Aisha inna ma kharajat lis-sulhi ta fito sulhu ne bainal musulmi na tsakanin musulmi wal jam'i kalimatihim kuma ta fito ta haɗa kalmar musulmi waje ɗaya wali ma kanat tarju min an yarfa Allahu biha khilafa bainal muslimin kuma ta fito da fatan Allah maɗaukin sarki ya ɗauke saɓani ta dalilin ta tsakanin musulmi limakanatiha inda inda home saboda irin matsayin da Aisha take da shi a wajensu jama'a wannan laifi ne ta zo ta yi sulhu ne tsakanin musulmi da suke rikici don wannan saɓanin da suke Allah ya ɗauke shi saboda irin matsayin da ita Aisha take da shi a wajensu kasancewan ita uwar mumine ne ina fatan mun gano wannan da kyau walam yakun haza ra'ayaha wahadaha ai fitowar da Aisha ta yi wannan ba ra'ayinta bane ita ɗaya bal kana ra'ayu ba'd man kana haulaha min sahaba ai ra'ayin wasu daga cikin wanda ke kewaye da ita daga cikin sahabbai alladina asharu alaiha bizalika wanda su suka bata shawaran cewa ya kamata ta fito dan ba za a bar al'umman annabi su fada cikin sabani da zai raba kansu al'amari ya zama fitina al'amari ya watse kafirai su nasara a kansu ba saboda zaman gida bai ganki ba ya inna sai ki fito a je ai sulhun al'umma shine sai ta fito me laifi a ciki ya qulu ibn al-arabi ibn al-arabi yace wa amma khurujuha ila harbil jamal fitowar da Aisha ta zuwa yakin Jamal fama kharajat li harbin ita ba ta fito saboda yaki bane walakin ta'allaqa nasu biha wa shakau ilaiha ma saru ilaihi min izmil fitna yace sai dai abin da ya faru mutane ne suka suka makalkale mata suka kawo mata kuka min azimil fitna na girman wannan fitina wata harujin nasi da yadda mutane suke ta karo tsakaninsu, warajau barakata ha filistilahi sai suke fatan albarkan Aisha na yin sulhu, wa tsama'o filistihiya'i min ha kuma sai suke fatan duk wanda ya zo ya ganta zai ji kunyanta. Iza waƙafat lil halƙi in ta tsaya gabansu tana ƙoƙarin ta sulhu. wa zannat hiya zalika ita kanta ta zaton cewa in fa ta fito din me yiwa su gane su bari fa kharajat muqtadiyatan billahi fi qawlihi ta fito tana mai koyi da Allah madaukin sarki inda Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwahum babu alheri ga mafi yawancin ganin da jama'a za je suna yi illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya fito ya umarni da yin sadaka aw ma'rufin ko kuma yi abin arziki au islahin bainan nas ko kuma ya fito zai sulhu tsakanin mutane jama'a shi ne aisha ta zo yi ko ba shi ta zo yi ba aya ta ɗari da sha hudu cikin suratin nisa'i wa bi ƙaulihi har ila da maganan aisha ai maganan Allah da yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma duk lokacin da runduna guda biyu na mumine suka samu matsala suna fada to me ya kamata sulhu aya ta tara cikin suratul hujurat wal amru bil istila bil menene bilis bilislahi mala yace al'amari ba bi islahi ay sulhu mukhatabun bihi jami'an nas Allah yana umarnin duk mutane ne min zakarin namiji ne au unsa ko mace ce hurrin ɗa ne au abdin ko bawa kowa ana umartan shi da wannan mun gano wannan da kyau ko mala yace a duba ahkamul qur'an na Abubakar ibn al-Arabi mujalladi na uku a shafi na 569 zuwa shafi na 570 Mahala ya ce wa kada sarrahat Aisha nafsiha bi anna haza huwa sababu khurujiha Aisha ta fito da kanta ƙarara ta bayyana wannan shine dalilin fitowanta kama sabata zalika an hafi aksar min munasabatin kamar yadda wannan ya tabbata ba ɗaya ba biyu ba ta faɗa wa fi gairi ma riwayatin kuma ba a cikin ruwaya ɗaya ba ba a cikin ruwaya biyu ba Aisha ta faɗi dalilin fitowanta ba wai faɗa ko ta da fitina ya fito da ita ba. Ma'ala ya ce, Farawar tabarani anna Usman bin Hanif, warawar tabariyu al'imamu tabari ya ruweto cewa Usman ɗan Hanif, radiyallahu anhu, wa huwa waliyul basara shine shugaban basara min ƙibal Ali bin Abi Talibin ta ɓangaren Ali ɗan Abi Talib, arsala ila Aisha radiyallahu anha. ya aika masayida Aisha inda ƙudumi hal basara yayin da Aisha ta zo basara, man yas'aluha an sababi ƙudumiha cewa a tambayo mashi me dalilin fitowar Aisha. Faƙalat sai ta ce, Wallahi ma mathali yasiru bi amril maktumin, ta ce ba irina ne za ta zo da wata magana ta nuku-nuku ba, wala yughatti libaniyatil khabar ko? kuma ba irinta ba ne za ta zo da magana a saƙe ko labari komai za ta faɗi. Wa innal ghawgha min ahlil amsar wa nuza'il qaba'il sai dai an samu wawaye na garuruwa da mashiririta na ƙabiloli ghazau harama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun zo sun yaƙi haramin annabi wa ahadasu fihil ahadas suka tada fitintunu, warawau fihil muhudathina ko wa'awau fihil muhudathina kuma suka taimaka ma mutanen banza, wastaujabu fihi la'anatallah kuma sun cancanci tsinuwar Allah, wa la'anatar rasulihi kuma sun cancanci tsinuwar manzan Allah ma'ama nalo min katal imamil musulmina tare da ɓannan da suka yi na kashe limamin musulmi bila tiratin wala uzurin ba cas ba as ba laifin da ya kuma ba su da uzurin wannan kisan. Fastahallu dama alharama suka halattar da jini na haram fasafa kohu suka zubar da shi, wantahabul malal haram kuma suka wawashe dukiyan harami, wa hallul baladal haram sannan suka halattar da wannan gari na mai alfarma da aka hana yaƙi a cikin shi. wa shaharar haram kuma suka halattar da yaƙi a wata mai alfarma, wa mazzakul a arada suka ci mutuncin mutane, wal da suka daki mutane, wa aqamu fi dari ƙaumin suka shiga gidajen mutane suna kwana, kanu karihina mutane ba cikin yardansu ba limaƙamihim su zauna a gidajensu. Darrina mudirrina gaira nafi'ina wala mutko? wala muttaqina sun cutar da mutane an cuci da su ba wani amfanin da suka kawo kuma ba mutane ne wanda suke tsoron Allah ba wala yaqduruna alamtina'in wala ya'manun kuma mutane ba su da ikon hana su kuma ba su cikin aminci da zama da su fa kharajat fil muslimina ko a'lamuhum ma ata ha'ula'il qaum wa ma fihi nasu wara'ana وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا وقرأت kun gano wannan da kyau ko ta ce fakharajtu wannan ya sa na fito fil muslimina daga cikin musulmi muka ɗibo gayyen musulmi muka zo a allamuhum ma a ta ha'ula ilƙaum don mu sanar da mutane abin da waɗannan mutane suka zo suka yi a garinmu, wa ma fihin nasu wa ra'ana da halin da muka baro mutane a Madina suke ciki, wa ma yambagi lahum an yi a tufi islahi haza, kuma bai kamata a ce kowa sai ya taso ya taho wa yin wannan sulhun ba. Wa ƙara'at Aisha da karanta wannan aya, sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu karanta ta, sai mu ji abin da Aisha ta bayyana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم